الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da ci gaba da karatu a littafin ahalari a babi na sahawu kuma wannan shine majalisi na goma sha ɗaya ko na sha ɗaya ne ba wannan shine na goma sha ɗaya muna babin sahawu mun ɗan yi hutu na ‘yan kwana biyu uku insha Allah yau za mu ci gaba mun karanta wannan gurin wasu haufin na filatika sahaufin farida mun ɗan karanta shi kaɗan amma ba mu faɗaɗa bayani ba ina da za mu dawo baya daga gurin sai mu ci gaba insha Allah na'am bismillahirrahmanirrahim sai ka yi addu'a ga mai littafin sai ka ce qala rahimahullah amin to malam yake cewa Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa kai ma ka zo karanta sai kai wannan addu'a sai ka ce qala rahimahullah Allah ya masa rahama malam yace wasahu fi nafilati yin rafkanwa a nafila wannan littafin ya kai shekara zai kai shekara dubu daya zai kai shekara dubu daya dubu daya ko mai ahalar yaushe rasu ne shekara na shekarar nawa ne kam mai aka rubuta a bayan littafin shekarar rasuwansa mu gani in ba na manta ba kamar 300 ne da wani abu to littafi ne da ya daɗe ko shekara ko shekara 200 ne ko 100 ne malami ya yi rubutu shekara 100 ai ya bar maka kana amfanuwa da shi ai sai ka yi ta masa addu'a lokacin da za ka karanta littafin Allah ya gafarta masa to mu je to mana ya ce wasu haufin nafila yawwa shekara shekara 400 kusan shekara 500 kenan afuwa kusan shekara 500 kenan da rasuwa mai littafin so da ya rasu shekara na 900 da wani abu a ganin shekara 500 to yake cewa wasu haufin nafila yin rafkanuwa a nafila ka sahaufin farida da farilla duk ɗaya ne wannan ƙa'ida aka baka fa ku riƙe ta duk abin da ka san mun faɗa a baya na in rafkanuwa ta same ka ka samu sahau a cikin sallan farilla to duk abin da muka faɗan nan haka za ka yi a nafila ma in ka faru in ya faru da kai babu bambanci sai me illa fi sitti masail sai dai a waje guda shida kadai sun zaka na rike guri shida din nan shikenan da nafila da farilla duk sun zama daya na'am na daya al-fatihatu karatun fatiha akwai bambanci za mu faɗi guri shida tukuna sai mu faɗi bambance-bambancen fatiha akwai bambanci da na farilla na'am da karatun sura su ne gurare shida ɗin na biyu wasirru da ɓoyewa waljaharu da bayyanawa wa ziyadatu raka'atin shine na biyar kenan da kuma ƙarin raka'a in ka ƙara raka'a a nafila akwai bambanci da farilla duk zamu faɗa yanzu na'am wa nisyanu ba'd al-arkani in tala da kuma wasu daga cikin rukunai na sallah su in ka bar su a farilla hukuncinsu daban in sun yi lokaci ya idan lokaci ya tsawaita ka manta lokaci ya tsawaita a farilla ko a nafila to akwai bambancin hukuncin farilla akwai bambancin hukunci na nafila amma in ka cire guri shida din nan duk sauran hukunce hukuncin iri ɗaya ne na'am to mu fara bayanin su wanda to za mu fara da ɗaya da ɗaya me bambancin wanda ya bar fatiha a nafila da wanda ya bar fatiha a farilla ومن فمن نسي الفاتحة في النافلة دو wanda ya manta Fatiha a sallar nafila sai mutum wata zakkaraha sai ya tuna ta ba'da ruku'i ka manta Fatiha amma baka tuna ba sai bayan ka dago ruku'i ina zuwa ka sunkuya ruku'i da ka dago daga ruku'i a farilla sai ka tuna ai wannan raka amma baka mata Fatiha ba haka kuma a nafila sai ka tuna baka mata fatiha ba kaga idan a farilla ne dan kai rukuyi fatiha ba ta fadi ba in ka taso dole sai kai wannan fatiha din amma a nafila fa tamada malam yace sai ka ci gaba da sallarka bayan inda har ka dago daga rukuyi fatiyan ta fadi a kanka tamada ka ci gaba da sallah wa sajada qabla salam in ka gama raka'a biyun ka sai kai sujjada qabli kafin kai sallama yawwa saboda kai ragi ko bi khilafil fariida banda ita farilla farilla baka isa ba ka bar sura ka bar fatiha a farilla ruku'i baya kwace ta ya za a yi a farilla in ka bari fa innahu domin shi a farilla yadda ake yulghi tilkar raka'a za ka jefar da wannan raka'a dai sai ka ƙara wata daban sannan ka ci gaba da sallarka kama da karna sai sujjadarka ta zama kamar yadda muka faɗa a can fi tariki sujud ga wanda ya bar sujjada mun faɗa a can to shi ma hukuncinsa haka yake za ka jefar da wannan raka'a dai na'am yanzu mun gama bambanci ɗaya mun gama bambanci guda ɗaya mu je bambanci na biyu wanda ya manta wa man nasiya surata wanda ya manta sura awil jahara ko ya manta bayyanawa abinda ake koyewa akwai ko manta bayyanawa abinda ake bayyanawa afwan aw sirra ko ya manta boyewa abinda ake boyewa misali yanzu a nafila ya zan yi na gane gun bayyana da gun boyewa sai malamai suka ce duk sallar nafilan da zaka yi da daddare to ai sallar da dama bayyana su ake sai ka bayyana duk sallan da ake da rana ɓoyewa ake to in za ka yi nafila da rana sai ka ɓoye to sai ka manta nafilar rana sai ka bayyana ko kuma nafilar dare sai ka ɓoye kun ga alfarilla wanda ya ɓoye agun bayyanawa ko ya bayyana akwai agun ɓoyewa akwai sujada ko to banda a nafila a nafila ba na a cikin nafila ka tuna ɓoyewa ko bayyanawa sai ka tuno ta bayan ka yi ɗago daga ruku'i za ka ci gaba da sallanka babu sujjada a gare ka sabanin farilla mun faɗi hukunce-hukuncen a can baya na to ga wani kashi kuma na gaba cikin matsalolin da aka samu sabani da suka bambanta kai tsakanin farilla da nafila wa man kama ila thalithati wanda ya tashi zuwa ga raka'a ta uku a nafila nafila ai mun sani bibbiyu ne ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa salatul laili mathna mathna sallar dare bibbiyu bibbiyu ake yi sai malamai suka ce wa salatun nahari ma nafilar rana ma bibbiyu ake yi wannan ita ce sifa na nafila za ka yi raka biyu ka yi sallama ka yi biyu ka yi sallama sai dai in kai ka ƙudurta ba biyun za ka yi ba ka ce za ka yi hudu shi ma ya tabbata to abin da ka ƙudurta za ka yi nan sai aka samu matsala yanzu misali ka ƙudurta za ka yi nafilan ka raka biyu ka yi sallama ka ƙara biyu ka yi sallama to da ka yi biyu maimakon ka yi zaman tahiya wa man kama ila talisatin wanda ya tashi zuwa garka ta uku to kaga sai ka tashi ta uku fin nafilati a sallan nafila eh fa in tadhakkara qabla aqdi ruku'i idan mutun ya tina kafin ya kulla ruku'i mun san ka'idan kulla ruku'i mun fare shi a karatun baya eh to sai ya dawo sai sujada bayan sallama mun gane ko yauwa ka fara miƙewa ko kuma har ka miƙe amma baka kulla raka'a ta uku ba baka kulla ruku'i baka yi karatu baka baka sunkuya ruku'i ba ka dai tashi a raka'a ta uku ne sai ka tuna ai wannan raka'an ka ta uku ne a nafila kuma ka kulla kai niyya biyu zaka yi kai sallama to raja'a sai ka dawo sai ka zauna sai kai tahiyya sai kai sallama sannan kuma wasajada ba'da salam sai kai sujada ba'adi saboda an samu ƙari na in kuma wa in aka da salisata in kuma da ka miƙe ta ukun nan har ka kullata ma'ana har ka yi su ruku'inta shikenan sai ka ci gaba yawwa tamada ka ci gaba da sallanka wa zadar rabi'a sai ka ƙara raka'a ɗaya ta zama rakawoyinta hudu wa sajada sai ka yi sujada qabli me yasa me yasa za a yi sujada qabli saboda an samu ragin tahiya wannan tahiyar nan da aka abin nan na raka na biyu da aka yi an samu ragin ta saboda aka sai ka yi sallama saboda ai domin a nafila sai ka yi sujada kai kabli domin a nafila in ka yi raka'a hudu tahiya nawa ake neman ka biyu ko to sai nan kuma sai aka samu ta raka'a hudu amma kuma tahiyya daya me ya aiko ya sa kai tahiyya dayan mantuwa ba wai tun daga farkon sallar da maka kulla raka'a hudu zaka yi ajiye ba to saboda haka sai kai me sai kai qabla salah eh sabanin farilla in sallan farilla ne akwai bambanci akwai bambanci sallah mai raka'a biyu ka tashi kawowa ta uku a ce maka tamada a ce ka ci gaba dole jab wajiban wujuban dole ka dawo ka zauna in ma da mamu kake suka yi ta yi kaki ba za ka ba za su bi ka ba sai su manta da kai na yawwa bi khilafil farida sabanin farilla fa innahu yarji'u a farilla dole ne sai ya dawo mata ma zakara duk sanda ya tuna sai sujada ba'adi saboda ya samu ƙari in a farilla ne dan tashin da kai nan sai kai sai kai ba'adi na to ga na ƙarshe abu na shida na ƙarshe wa man nasiya rukunan minan nafilati wanda ya manta wani rukuni a nafila a farilla duk mun yi hukunci mun faɗi hukunce hukuncen a farilla a farilla mun faɗi hukunce hukunce misali mun faɗi wanda in ya manta sujjada guda ɗaya ko ya manta sujjada guda biyu duka ko ya manta ruku'i ko ko ya manta fatiha duka wannan manyan rukunai ne ko mun faɗi yadda ake jefar da raka'a mun faɗi in ma da liman ne ruku'i ya kubuce maka zaka biya ka kamo liman din da hukunce hukuncenta duk mun faɗa to banda nafila nafila idan ka manta rukuni kamar ka manta sujjada ko ka manta ruku'i ko ka manta fatiha to ita da bambanci da farilla me bambancin su wa man nasiya wanda ya manta rukuni wa wannan sai rukunan minan nafilati wanda ya manta rukuni na daga nafila abin da yasa nake maimaita bakin saboda karatun sa baya fitowa cikin kasin din da muke yi wani kuma yanzu haka ya bude littafin sa wanda ba su halarci karatun nan din ba sun bude littafin sa suna bin suna bin karatun shi yasa nake maimaita bakin wa wannan sai rukunan minan nafilati wanda ya manta rukuni na daga nafila to kamar ruku'i a ruku'i a nafila kamar ta ruku'i eh ko ka manta sujuda walam ya tazakkar baka tuna ba to ita sai bayan ma kai sallama ka tuna wa tsala kuma lokacin yayi tsawo bayan kwana biyu ka tuna ko ko bayan har ma kai wasu sallolin eh to fala i'adata alayhi wannan nafilan ba za ka sake ta ba tayi daidai dama nafila ce tayi daidai bi khilafil faridati sabanin sallan farilla fa innahu yu'iduha abadan ita har kiyama ta tashi tana wuyanka har abada da bayan shekara zaka tuna akwai sallan da ka manta baka mata sujjada ba to ita wannan sallan zaka maimaita ta har abada banda nafila nafila an ka manta ya wuce ya wuce na na wanda yanke nafila amidan wa man qata'a nafilata amidan wanda yanke nafila da gangan kana cikin sallan nafila Allahu akbar kai raka'a daya zaka tashi na biyu sai wani uzurin ka ya taso sai ka ce kai bari ka yanke nafila nan tunda ai nafila kake ba farilla bane sai ka yanke ta to me hukuncin ka ko kuma ka bar wata raka'a da gangan a wata raka min harakatan ko ka bar wata raka'a da gangan ko au sajadatan ko ka bar wata sujada da gangan da gangan zaka biya wannan nafilan har abada da gangan ne kai ka fara Allah bai wajabta maka ita ba kuma ka je ka fara to kana farawa ka wajabta wa kanka kana farawa ka wajabta kanka dole sai ka biya wannan sallan a malikiya dole sai ka biya wa'annan matsaloli ne guda guda bakwai matsaloli ne guda bakwai a wajen malaman fiqh wa'annan matsala guda bakwai din ko da nafila ne in ka fara sai ka biya ba a fara su a watsa in ka fara sai ka cika ko nafila ne su ne kamar haka na ɗaya sallah in ka fara sallar nafila ka yanke sai ka biya ta ana bin ka ubanka azumi in ka fara azumin nafila ka sha a wajen malikiya sai ka biya shi ka fara ka sha shi ka ce na sha sabanin wata masaba fa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almutatawwi'u almutatawwi'u amiru nafsihi mai azumin nafila sarkin kansa ne in sha asama wa in sha aftara in ya ga dama ya sha in ya ga dama ya karya azumin to wasu suna ganin karkashin hadisin nan in azumin nafila ka ɗauka wani uzuri ya sa ka karya shi kenan ba komai a ganka amma a malikiya sai ka biya mun faɗi matsala ta biyu sallah da azumi in ka fara su na nafila wal itikaf in ka fara itikafi ai shi ma nafila ne ko to in ka fara itikafi dole sai ka cika yau ka shiga masallaci da la'asar ka ce kai zaka hakura da itikafin nan sai ka karasa shi shine na uku ko wal hajji da hajji in ka fara aikin hajji ba a cewa na fasa sai ka karasa wal umra da umra in ka dauka sai ka karasa wal itmam ko kuma ka fara bin liman sallah ta nafila kamar tarawihin nan da muke in ka fara bin liman ba za ka yanke ta ba sai ka karasa wat tawaf haka tawafi sune abubuwa guda bakwai yawa shi yasa malamai suka ce qif wastami masailan kad hakamu bi kauniha bil ibtida'i talzamu salatuna wa sawmuna wa hajjuna وأمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي sune matsaloli guda bakwai in ka fara dole sai ka karasa su ba a yanke su akwai nafila a ciki gobe Allah ya kai mu insha Allah zamu tashi wa man tanahada fi salatihi fala shay'a alayhi ko insha Allah tabaaraka wa ta'ala shine zamu tashi gobe a darasi na 11 subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk darasi na 12 kai gobe gobe darasi na 12 yau shine darasi na 11 ko